قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسي نشاترة har yanzu bai gushe bai yana mana bayani akan mai hisba da aikinsa a cikin kasuwa mai hisba da aikinsa a cikin kasuwa a ƙarƙashin haka yana mana bayani akan inda aka ba mai hisba dama ya takaita farashi a sa farashi ya zama ƙwara ɗaya kuma kowa dole ya bi wanda ya saba kuma a masa hukunci a matsayin wanda ya saba ma dokokin Allah madaukakin sarki domin ya saba ma ka'ida da shugaba ya bada wacce ka'ida ce wacce take kan shari'ar musulunci bata saba ba mun gane shine sai yake cewa wa yajuzu fi mawadi'a sannan ya halasta ya halasta a wani a wasu wuraren a matsa ma mutum ya sai da kayan shayi mislil mutarri ila ta'amil ghaib kamar mutumin da ya zama yana da buƙatar abincin waninsa mutum ya zama yana ana cikin yunwa ga wani kuma yana da abinci to ya halatta wani ya je ya ba da kuɗi kuma a matsa mashi dole ya siyar masa da kayan kuma ya siyar masa bi qimatil misli da gwaggwadon abin da ya kamata ya siyar masa ba tare da ya ci riba mai yawa da shi ba ومثل الجراس والبناء الذي في في في في, في ملك الغيب أو في ملك الغيب حقا شوكا شوكا الجراس كينا شوكا دكما والبناء دجيني الذي في ملك الغير وانك ملك ونني سي وني يزما بي da gida shi kuma wani ya mallaki gida to shari'a za ta iya matsa ma wancan a ce shi ya biya shi kuɗin haya kuma bi kimatin misli ba tare da an tsawwala masa ba mun gane fa inna li rabbil ardi an ya'khuzahu bi qimatil misli la bi aksara an dora ma shi ma'abucin wannan ƙasa da ya karɓa gwaggwado na abin da ya cancanta a bada na haya in kuma saidawa ce in siyarwa ce ma haka ya karɓi kuɗin saidawar bi qimatil misli gwaggwado la bi aksar ba da fiye da haka ba wa nadha'iruhu kaseeratun irin waɗannan hukunce hukuncen sa'o'in su suna da yawa makamantan su suna da yawa in aka ce za a yi ta buga misalai to sai a cika littafin ana bayani akan inda ya halatta gwamnati ta shiga ta sa ma kaya takaitaccen farashi ta takaita farashi ta ce abu kaza dole a sai da shi kaza kada wanda ya saba wanda kuma ya saba ya saba ma Allah kuma za a masa hukunci domin ba haka nan za a kyale shi ba mun gane wa kadhalika sirayatu fil itqi haka nan daga cikin inda ake matsama daga cikin inda ake matsama mai abiyace da abinsa as-sirayatu fil itq shine tasiri shine siraya shine abiye damshi ga wani abu shine siraya abu ya zama ya a hukuncin shi ya tashi a kan shi har ya shafi wani fil itqi a yan tabawa mutum biyu suka haɗu suka ce bawa ko su uku shikenan ana nan ana nan ana nan sai ɗaya daga cinsu sai ya ce to shi ya yanta ɓangaren shi misali suka haɗu kowa ka naira dubu ɗari uku uku sai suka siyo wani bawa dubu ɗari tara an yi tsada ko ko bai yi ba in ƙara kuɗin to kowa ya ba da dubu ɗari uku uku shi kenan sai ran nan imani ya kama ɗaya daga cinsu sai kawai sai ya kalli bawan sai ya ce masa to ni dai na ‘yan taka ɓangare na to yanzu shari'a in yana da kuɗi ta ba shi dama a matsa ma waɗancan guda biyun dole si masa kuɗi na adalci si masa kima ta adalci sai biya su kuɗin domin wannan bawan ya zama mai domin ya zama ya'yantu in yana da iko in yana da iko to shi ne wannan in kuma bai da iko to shi kenan yanzu bawan nan kashi uku nasa ya zama kashi biyu yanzu 'yantacce ne shi kashi ɗaya kashi biyu kuma kaso biyu shi bawa ne so daga idan a rana da yana musu aikin awa tara ne to yanzu ya samu saukin awa uku kullum yanzu zai yi aikin awanni nawa aiki shida mun gane to shine wannan kun ga shi ma misali ne na me na a matsa ma mai kaya ya sai da kayan shi kuma bi me bi kimati almisl shi yasa man sa mai ce quwimal mamluku qimata adlin a tsaya a yi valuin a auna wannan bawan a yi masa kima ta adalci shi kenan sai shi wannan da ya yanta shi din sai ya kirgo kudaden masu shi wanda su ba su yanta bangaren su ba sai ya zama sun yi mai ya biya su domin bawan ya zama yantacce ga baki daya kuma abin da musulmi yake so kenan musulunci ka yake so kenan duk bayi su zama yantattu ina hujja kama kalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaman yadda annabi sama yace man a'taqa shirkan lahu duk wanda ya yanta bangaren da ya mallaka fi abdin a wani bawa da suka haɗu suka yi tarayyar mallakarsa shi da wasu wa kana lahu min al-mali sai ya zama kuma shi din yana da wata dukiya ma yablugu thaman al-abdi abinda zai iya sa ya iya biyan kudin wannan bawa quwima alaihi qimata adl to sai a auna bawan nan a kudance sai a ga nawa ne kudin sa sai ya biya sauran yan uwan nasa la waqsa wala shatata ba tare da waqsu ba ba tare da tawaya ba ba tare da an tauye ba wala shatat sannan ba tare da an wuce gona da iri ba fa'a'ata shuraka'ahu hisafahu sai ya ba sauran waɗanda suka yi tarayya da shi bangaren sai biya su wa ataqa alaihi al'abdu yanzu bawan ya zama intacce kenan sai ya zama shine maulan shi sai ya rika cewa shine maulan sa ya yanta bawa duka bawa ya zama intacce burin musulunci ya cika na bayi su zama intattu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa in ko bayi da kuɗi shine fa ake magana ba su ba ba wai su su ce fa ba za su su dole ne ba wai lallasa su ake ba dole su yi in dai yana da kuɗin ba za su ce a mu ba za mu siyar ba a shari'a ta ce dole su sai da sai dai in shine bayi da kuɗin wa illa nan ai wa illa yakunu lahu malun in bai da kuɗin da zai biya su to a taƙa alaihi ma a taƙa to ba wannan ɓangaren shi ya ‘yantu mun gane ya ‘yantu shi yasa suke cewa suke da ƙa'ida ta fiƙihu suke cewa asirayatu fil ashqas lal ashkhas asirayatu fil ashqas lal ashkhas da suka gane ta sun gane ta ba zan yi sharhin ta ba wa kazalika man wajaba alaihi shira'u shay'in lil ibadat haka nan shi ma cikin inda shari'a ke wajabta wani ya siyar ma da wani kaya tilas kuma ya siyar masa da kimata adilin a lokacin da ya kasance wajaba alaihi shira'u shay'in lil ibadat musulmi yake son ya siya wani abu dan yin ibada sai ya zama wani dan uwan shi musulmi ke saidawa ka alatil hajji kaman wane yana son ya tafi aikin hajji abin hawa yake nema wani kuma na da shi to shari'a ta tilasta ma wancan ya siyar masa kuma ya siyar masa bi qimati adli wa raqabatil itqi haka nan bawan da zai bawan da zai yanta shi ma wa ma'i taharati haka nan ruwan tsarki eh ruwan tsarki mutum zai yi tsarki to فعليه أن يشتريه بقيمة المثل an ɗora ma mutum ya siya bi kimatin misli gwargwado kan wancan ne sai da ya tsawwala masa saboda ibada zai yi da shi laisa lahu an yamtani an shira'i illa bima yahtaru eh ba a ba ba ba ba a halasta masa ya kisiya ba ya kisiyan wannan abin illa bima yahtaru ya ce shi sai ga sai da abin da ya zaba in wancan ya sama to a siyar masa da shi kuma bi qimatil misli ba tare da an matsawala masa ba wa kadhalika fi ma yajibu alaihi min ta'amin haka nan mutum ya zama yana cikin yunwa lalura ta kama shi ga wani kuma yana da abinci to wajibi ne ya siyar masa bi qimati adli aw kiswatin ko kuma tufar da zai sa ba fa tufar kwalliya ba eh yuwari sau'atikum ake magana maqamu maqamu satri ake ba maqamu zina ba maqamu satr ga wani bai da kayan sawa kwata kwata ko kayan shi duk yayyage ana kallon al'aurarsa to ga kuma mai sai da kaya shi kuma yana da kuɗi to wajibi ne mai sai da kayan nan ya siyar masa da kimati almisal kai ya tsawwala masa domin ya fita daga wannan lalurar da yake ciki mun gane liman alaihi nafaqatuhu wanda zai ci yadda zai zai zai yake kula da shi wannan yayi magana kusa da irin ta a baya idza wajada at-ta'ama aw al-libasa idan ya samu abincin ko kuma tufafin alladhi yasluhu lahu fil urfi wanda ya cancanta ya sa ko ya ci a al'adarsu bi samanil misli dole ne a siyar masa bi samanil misli da kuɗi wanda ya cancanta ba tare da an tsawwala masa ba lam ya kullahu an yantaqila ila ma huwa dunahu ba a ce ba a ce ya dauko zuwa ya koma ƙasa da shi ba hatta yabzula lahu dalika bi samanin yahtaruhu har sai ya bashi da kuɗin da shi ne sai dawan ya zaba wa nazairuhu kathiratun shi ma yin wannan misalan suna da yawa a shari'ar musulunci dinnan malamin taymiya wai so yake sai ya tabbatar mana daga cin aikin muhtasibi in ya akwai lokacin da ake sa ma kaya farashi daya kuma akwai lokacin da aka bada dama cewa a matsa ma mutane su sai da kaya dole mallakar su ce amma shari'ar musulunci ta ce dole sai sun sai da dinnan misalai ne yake ta buga mana mun gane ولهذا منع غير واحد من العلماء shi yasa malamai ba ɗaya ba ba biyu ba suka hana ka abi hanifa wa ashabihi kama al-imam abu hanifa da almajiransa suka hana wa al-qussamu alladhina yaqsimuna al-iqara masu raba filaye yaqsimuna al-iqara masu raba filaye wa ghayruhu wa ghayruhu da kuma makamancin fili bil ajri da kuɗi an yashtariku da cewa su taru su haɗe ma mutum kai ɗaya irin dillalai da suke din nan al'imamu abu hanifa ba bai yadda a ce ga wasu dillalai ko masu yanka fili su zo su taru su ce ai gashi sun haɗe ma mai siya kai ba fa innahum in ishtaraku domin idan suka haɗa kai suka yi tarayya wannasu muhtajuna ilaihim kuma mutane suka zama suna da bukata zuwa gare su aghlau alaihim alajra za su sa musu za su sa musu biyan kudin zai zama meme zai zama mai tsada za su za su tsawwala yanzu ka dauki kiya tekas kiya kiya tekas da ake da su masu kula da gidaje idan da za ka ware mutum shi kadai ka mishi magana sai ka samu sauki ko ka je kai tsaye kai magana da mai gida amma idan suka haɗa kai ya suke yi da yawan ku za su ba mu labari ana da yanzu zan sauka nan ko a ba da dama a ce wasu su ba da labari ina jin sai mutum ashirin a cikin ku sun ba da bayani cewa ya taɓa faruwa da su ko za su sai fili ko za su sai gida ko kuma za su ɗau haya za su kama hayar gida har wannan fiƙihun na limamu abu hanifa ta yana sau da irin waɗannan ƙungiyoyin nasu da a rusa su mu ai mu ne mu ne mu mu mu mu za mu buga misali da waɗannan ai mu da ake la'ada ciki da la'ada waje ko ba la'ada ciki la'ada waje suke yi ba to al-imam Abu Hanifa da wasu sun hana haka faman ulbayin alladhina tawata'u ala an la yabi'u illa bi bi samanin qaddaruhu aw la faman ulbayin a hana masu saidawa alladhina tawata'u waɗanda suka yi ittifaki suka hada kansu ko suka hada baki ala Allah ya bi'u akan cewa ba za su sai da wani abu kwara ɗaya ba illa bi samanin sai da kuɗi kaza kaddaru wanda suka karanta suka kaddara aula shi yafi a hana su shi yafi a hana su shi yafi ina cin abun da ke bata kasuwanci wa kazalika man ul mushtarina haka nan kuma a hana su ma masu siya idza tawatsau idan suke ittifaki ala an yashtariku akan cewa su hada kansu fi ma yashtarihi ahaduhum akan abin da ɗayan su ne zai siya hatta ya hadimu sila annas haske sun danne kayan mutane sun yi arha sosai aula shi ma shi yafi ku dibai da malamin tamiya ke kuma mana yadda ake riri ta tattalin arziki ba a san 'yan kasuwa su matsamawa su matsa ma masu siya sannan ba a san masu siya su matsa ma 'yan kasuwa tsakiya ake son a tsaya shi yasa idan 'yan kasuwa suka nemi su zalunci to sai gwamnati ta shiga ta kare haƙƙin wa ta kare haƙƙin masu siya idan masu siya suka tada tsiya su kuma me sai gwamnati ta shiga domin me ta kare haƙƙin 'yan kasuwa a daidaita ba a zalunci wancan ba ba a zalunci wancan ba kowa an ba shi haƙƙinsa sai a zauna lafiya kuma tattalin arzikin ƙasa sai ta gudana yadda ya kamata amma idan aka kyala kowa ya abin da ya ga dama to shi kenan yanzu ba ana da ƙungiyoyi na consumers ba ko babu akwai akwai ƙungiyoyi na masu siyan kaya akwai ƙungiyoyi na mashayan wutar lantarki ko ba akwai ba a Najeriya ana da su masu kare haƙoƙin mashayan wutar lantarki in kana shan wutar lantarki to ka je ka yi rijista da su saboda neman haƙƙinka to in wannan haɗin kan da zai jawo a cutar da su kuma masu saidawan to gwamnati bata yarda da shi ba a wajen alimamu abu hanifa irin waɗannan ƙungiyoyin sai a rusa su mun gane saboda cutar da masu sai da za su to an ce lokaci yayi wannan kuma ƙarashin wancan bayanin ne fa idza kanat at-ta'ifatu allati tashtari naw'an min as-silai aw tabi'uha qad tata'at qad qad qad tawata'at ala an yahdimu ma yashtagunahu فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف وينم ما يشترونه كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي لباد ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا حتى حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه sai mu tashi a nan a majalisi na gaba ina jin muna gane yadda malamin taimiyya yake kun san malamin taimiyya na da ishabi ina da cika bayani Allah ganar da mu wallahu alam sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh